نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa nuridu muna nufin iradan Allah subhanahu wata'ala mai cika ce mai tabbata ce ta abinda Allah ya nufa sai ya kasance masha Allahu kana abinda Allah ya nufa ya faru sai ya faru amma lam yasha lam yakun abinda Allah bai nufi faruwar shi ba ba zai faru ba haka Allah ya ce wa nuridu a lokacin nan muna nufin anna munna mu yi kyauta mu yi baiwa mu yi falala alalladi na sufu a kan waɗannan waɗanda aka raunana su waɗanda Allah ta'ala ya ce fir'auna ya sufu ta'ifatan minhum yana raunanar da wasu daga cikinsu su masu raunin su ne Allah subhanahu wata'ala yake so ya ainihi kawo ƙarshen wannan raunana wadda ake musu Ma'ana masu raunin ne Allah yake so ya maida masu ƙarfi, talakawan ne Allah yake so ya maida su sarakuna, wulaƙantattun ne Allah tara yake so ya maida su mabuwaya masu ƙarfi. Domin komi ga hannun Allah yake, da suka zama cikin ƙaskanci da wulaƙanci da raunanawa, haka ta faru ne da san Allah, da rubutawan Allah. Allah yana so ya nuna maka duk yanayin da mutum yake ciki. to Allah ta'ala shi ne jarrabe shi da wannan yanayi. Ba don ba ya san shi ba, ba don ya mance da shi ba, yana san shi kuma yana tana da shi. Duk yanayin da mutum ya shiga, in na ɗaukaka ne ma ba shi ya ba kan shi ba Allah ya ba shi. In na wulakanci ne ma Allah subhanahu wa ta'ala ne ya wulakanta shi. Wa man yuhini Allahu fa ma lahu min mukrim. Duk wanda Allah ya kaskantar da shi ya wulakantar da shi, to ba ya da wanda zai girmama shi. kuma Allah shi ne wa yuzillu man sha'u. yana wulakantar da kaskantar da wanda ya so ya kaskantar kuma in ya so ya ɗaukaka shi babu wanda ya sai hana nan ne kowace na zala su fika ce ke wannan dandan dandan nan ko kama Allah subhanahu wata'ala zai gusar musu da duk abin da ya kawo musu wulakancin shine mulkin mulkin Fir'auna ko kuma Allah ta'ala ya halakar da wanda yake gwagwarmaya da su wanda yake kaskantar da su Allah yana so ya kawo ƙarshen shi shine Fir'auna domin duk wanda yake kiyaya da su kuma Allah subhanahu wata'ala ya rabu da shi da Allah subhanahu wata'ala ya nufi ya baka abin da baka da to haka Allah yake maka duk wani abu da ya saka rasa sai Allah ya gusar maka da wannan abu duk abin da ya sa ka rasa abin da baka da kana son ka samu shi wannan abin sai Allah ya kauda ma shi daga hanya in Allah ya so ya raba ka da wahala Allah ya raba mu da wahala kawo mana karshen ta ya ba mu girma da ɗaukaka duniya da lahira Allah ta'ala ya ce duk wannan abin da fir'auna yake yi yana ta kashe muta yana ta kashe yara yana ta kashe yara yana ta kashe yara Allah ta'ala ya ce mu kuma muna son lalle sai mun gusar da mulkin shi don mu muka ba shi mulki kuma mu ne za mu sauke shi mulki mai dogon zango shekara wajen ɗari hudu ana mulki ɗari hudu in aka ce ma fir'auna zai sauka daga sarauta da mulki ba ka yarda to ya dade yana yi ya dade yana murzawa yana mulmulawa yana yana yana shagalin shi shekara ɗari hudu maka ce ma zai bar mulki wata rana ka ce a bayi ba shi kuma mulki haka yake ko na addini ne in Allah ya ga dama sai ya sauki saboda jarabawa ko addini ake ana tsaye da gaskiya in Allah ya ga dama sai ya kawo ƙarshen shi saboda Allah ta'ala bai tsara komai ya tsaya wuri guda ba. Domin Allah kulle yawmin huwa fi sha'an. Kullu Allah yana daga wasu yana aje wasu, yana aje wasu yana daga wasu, haka ake ta yi. Yana ba wasu yana hana wasu. Yau a baka gobe a baka ji ba a baka to kuma sai a tsaida kuma a ba wani, shi ma a baya yau a bashi gobe a baya ji ba a tsaida, haka ake ta yi. Saboda mutane in ba haka ake masu ba, ba su gane Allah amma haka da ake mun aba wannan hana wannan yau kana da abinda kai karhin kama mutum 100 yau sai gagare ka kai kama mutum 100 baka damu ba ai tagawa kana bada ai tagawa sai kaga ka tashi wata rana abinda kai za ka ci ya gagare ka mutanen da suka taru kuma ka ce su su ba mutane wuri kawai sai ma takan ka gaji haka duniya take haka shi ke sa mutane su duka ma duniya amma wallahi mutane da ba su ake ba a hana su da taurin kan da za su ma Allah Allah kai ya san ya kashi to shi yasa Allah ta'ala yake hanawa wani lokaci wani lokaci a baka shekara da shekaru biyar baka san matsalar komai cikin wannan shekarun wani lokaci ma goma to akwai wasu goma ta kuma masu daɗi su ma haka rayuwa take in ka shiga cikin wahala sai kaga kamar ba za ta kare ba za ta kare inna ma al-usri yusra tare da wuya akwai sauki yana tafi kuma duk wuya saukin ta bi ke biyo bayanta duk wahala sauki bi ke biyo bayanta ita kuma wahala ɗai ce Allah raba mu da wahala wanda bai shiga ba Allah ya kare shi wanda kuma ya shiga Allah ya fidda shi duk muna ciki tsamo tsamo Allah ya fidda mu ya fidda mu lafiya daga cikin ta fadan ba ka da wata matsala ai kana da wata ta rayuwa haka take dole sai ka shiga cikin matsala kuma Allah ya yi haka ne don a gode mashi don a yi haƙuri a samu lada. In ba haka ba da ba wahala kaga ba haƙuri. Lada haƙuri din nan da aka ce inna ma yi wafa sabiruna ajrahum bi ghairi da an same ta. Idan ba haƙuri. Ba me za ka ma haƙuri tun da kana da? Allah ya samu dace. Allah ya ce wa naj'alahum a'imma kuma muna so sai mun sanya su ne shugabanni masu mulki. su ne shugabannin addini kamar yadda fir'auna ya zama shugaban kasa kuma shine shugaban addini irin nashi to haka za mu dora su akan karagashi akan gadan mulkin shi akan sarautar shi zaman da su ne sarakuna kuma haka Allah subhanahu wataala yi Allah ya sauke fir'auna ya dora su ya dora annabi Musa shine shugaba gaba daya ga dan uwan shi waj'al menene waziran min ahli ja'al li waziran min ahli ka sanya mani wato mataimaki daga cikin iyali na Allah ta'ala ya sanya mashi karuna akhi ya zama shine mataimakin shi shine waziri kaga waziri sirqin wa adlin kenan eh waziri ne na adalci na gaskiya annabi haruna kuma annabi musa ya roki Allah subhanahu wataala cewa ka sanya shi cikin annabawa. Allah subhanahu wataala kuma yace muka sanya shi annabi, manzo ne kuma annabi ne shi ma. Ta shi kenan ba? Dudu wahalar da aka sha duk ta ƙare, Allah ya ce muna nufin mu sanya su shugabanni, su waɗannan waɗanda ake wulakantawa. In aka gaya ma mutum cewa bani Isra'ila sun zamanto su shugabanni. masu mulki ragamin mulki za ta dawo ga hannunsu mutum bai yarda duk wata wahala duk wani kaskancewa ya sauka a kansu fir'auna dai ya sauke shi a kansu shi ya gama su da kaskanci da renin wayo ba abin da bai masu ba amma suna kallo ya halaka suna kallo ya halaka cikin ruwa wa naj'alahum alwarithin Allah subhanahu wataala ce kuma muna nufin mu sanya su masu gado zuwa su gadon mi zuwa su gadon ƙasa, su gadon addini. Shikenan ƙarshen Fir'auna ya zo. Allah ta'ala zai masu zai masu baiwa ya raba su da wulakanci da kaskanci. Sannan Allah ta'ala ya sanya su shugabanni, sannan kuma su gaji mi. Kadhalika wa awrathnaha bani Isra'ila. Allah ya ce kamar dai haka ne muka gadar da ƙasar Fir'auna ga bani Isra'ila. gidan Fir'auna ya zama na Bani Isra'ila gidan Dauda ba su shiga saboda ba su da darajar da za su shiga wannan gidan yanzu ko ina sai su shiga bisa tabal din da Fir'auna yake zanna ya ci abinci sai su zanna su ci abinci komi ya zama nasu saboda mai badawa Allah ne to kuma ya kwace mu fir'auna ya maida musu wata Allah ce kazalika wa awrathnaha qauman akharina kamar dai haka ne muka gadar da ƙasa din ga waɗansu mutane na daban wata aya Allah ce wa awrathna alqauma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha muka gadar da mutane muka gadar musu da gabacin ƙasa da yammacin ƙasa mana misra da sham muka ba su mulkin ƙasai ƙasar da muka sa albarka a cikinta muka ba su wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishuna da abinda fir'auna ya zamanto yana aikatawa da shi da mutanen shi da gine-ginen da suke Allah ya ce duk muka rusa shi gaba daya Allah ya kawo ƙarshen fir'auna abin da Allah subhanahu wataala ya gaya mana cikin wannan aya kenan sai Allah ya ce wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun Allah ta'ala ce wa numakkina lahum abu na hudu da daga cikin abubuwan da muke so mu basu muna son mu basu wurin zama a cikin ƙasa mu tabbatar da su ga ƙasa التمكين shine jalu shay jalu jalu makan li shay sanya ma aburi ya zamna to shine tamkini wanda Allah subhanahu wataala ya faɗi sunna ta tamkini wurare da yawa cikin Qur'ani alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkari walillahi aqibatul umur waɗanda in muka ba su wurin zama a cikin ƙasa suna da ƙawahuwan zama da gindin zama a ƙasa ƙasa tasu ce in suka samu mulki Allah ya ce suna tsaida sallah a cikin ƙasa suna ba da zakka suna umarni da aiki mai kyawu suna yin hani daga mugun aiki kuma Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا sai Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu to mai tabbatarwa shine Allah mai bada mulki shine Allah mai bada wurin zama a zauna dangalgal babu wanda ya sai turi ka Allah ne ba ba turi ba ko bakin mutum ba duba aikin su bai aikin Allah ne shi kadai kawai babu wani wanda yake dora wani ba wani jan mutum da yake dora wani ko bakin mutum Allah ne yake dora kowa ba Allah ya ce muna son mu dora su kan mulki mu tabbatar da su ba wanda ya sai ya gusa su daga mulki ba wanda ya sai kwace musu mulki sai Allah ta'ala wanda ya ba su a cikin kasa ma'ana kasan kasan Masar kenan wa nuriya fir'auna kuma muna so mu nuna ma fir'auna wa hamana da kuma hamana wanda shine mataimakin shi shine wazirin shi wa junudahuma kuma mu nuna ma rundunonin su waɗanda da su suke alfari suna ganin waɗannan rundunonin ba wanda ya sai taba su ba wanda ya sai kada su ba wanda ya sai karya su ba wanda ya sai kashe su kuma sun yi karin kowa to da fir'auna mai rundunan da mataimakin shi mai rundunan da su rundunan gaba daya rundunan kowa cikin su Allah ya ce muna so mu nuna masu minhum daga gare su ma kanu yahdaruna abinda suka zamanto suna jin tsoro abinda suke tsoron ya faru cewa a kwace ma fir'auna mulki fir'auna tsoro gare kai ke jin karfi haka ce Allah ne kai na an baka labari za a yi wani yaro sai ka ce a bari yaron ya zo mana kaga yadda za a kwace maka mulki matsoraci ne dama ƙarya yake yi matsoraci ba ya gwani in ji shata kowane ne waɗan gidan zuwa ne ne To haka nan abin yake. Tsoro Firawu ne ya ji, ai kamata ya da bokaye suka gaya mashi, ya ce, kai wannan ba komi ba ne, a bari a yi shi, in ga yadda za a yi ya kwace mana mulki. Firawu ne ya ce, kawai ta kashe yara, da yaran da aka yi ba a kashe tsoro yake ji kenan. Ya kare ta kanshi cewa shi ba Allah ba ne, ya kare ta kanshi ba da ƙarfin da yake cewa yana da. domin da yana da ƙarfi da jira za a yi yaga kuma cikin kaskantattun mutane fa aka ce mai cikin su ne za a haiho wanda za a kwace mai mulki kaga da jarumi ne mai ƙarfi ne na gaskiya cewa zayar nan ba komi ba ne cikin boka ya zai ku tashi ku tahe ku kawai ina jiran wanda za a yi mana mulki in ga kowa ne ina da runduna ina da ƙarfi ina da mulki amma duk bai wannan ba zai ce ya kamata a kashe yara kawai irin na abin da firawuna yake tsoro ka kwace mai mulki in kana mulki kakka ji tsoron mulkin kai ta kai dai kai gaskiya kai adalci in kai gaskiya kai adalci shi Allah ta'ala ko kana adalci ko kana gaskiya sai ya jarrabe kai an shi maka mulki ya Allah ya fa'alu ma yasha'u ne fa tunda Allah ya ga dama yake aikatawa ba ruwan shi kuma Allah ta'ala mulki da yake ba mutum yana ba shi ne don ya yi bauta Allah da shi. Ka nemi lada, ibada ce mai girma, sarauta da shugabanci, in Allah ya baka ya adalci tsaye da gaskiya, ta yadda ko Allah ya jarrabe ka wata rana an sabke ka talakawa su ce ba su yarda ba. A nuna maka kamna da soya, amma kana mulki talaka bai san daɗinka ba, sai wayar ka yi sani, ta Allah don ka sauka ina ruwan da kai. sai ce Allah ya raka taki gona sauka lafiya kadiba ne kaga shugaban kasan nan na na siri dare lokaci da aka ce ya gudu mai ƙarfin mulki mai shozoji mai kayan yaƙi isassu a ce wasu 'yan tawayen tsararru sun Allah ne ya ga abin kawai ƙarshen shi ya zo ya gudu ya tafi shi sojoji yana da su sai hidubu da sai hidubu ɗari sojojin shi amma sai kasa komi ga ga ƴan tsirarin mutane waɗanda ƙwara nawa ne kuma kowa murna yake yi kowa yana farin ciki ka tahi shekara ishirin da wajen biyar kana mulki ba samu wanda zai tausaya maka ba babu wanda babu wanda yake jin dadin to in Allah ta'ala ya baka mulki kyautata kakka yi gaban kanka ya abinda talaka kake so ya abinda Allah yake so in Allah ya jarrabe ka ma zaka ga mutane na tausaya maka ko da dai ba a maido ka ba ba a yarda da saukewar da aka maka ba zaka ga mutane na tausaya ma kuma za a ci gaba da mu'amala da kai ba wani da za a taya gidanka a ce kai daga ina kake wanda ya isa kuma za a girmama ka Allah ba zai bari a wulakanta ka a kai a karbe ka ji a aje ka wani wuri ba za a kyale ka da yancin ka kai walwalar ka ka shiga inda kake so ka shiga kai yawo a je wurin ka kai ma ka je wurin mutane amma da zaran an ce ba haka kake ba baka da gaskiya baka da adalci to ka shiga uku da da ka sauka kenan Allah ya kiyaye mu to Allah subhanahu wataala ya ce muna so wato abin da fir'auna da rundunar shi da mataimakin shi suke tsoron kai ya faru mu ko muna son mu tabbatar da faruwar shi Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin wa auhayna Allah ya ce kuma mun yi wahayi ila ummi Musa zuwa mahaifiyar annabi Musa. Wannan wahayi ne na ilhama, ba wahayi ne na, na annabta ko manzanci ba, ko kuma wahayi ne na ba da labari aka gaya mata. Muna ganewa ku? Ko kuma wahayi ne na mafarki, kowane cikinsu ana kiran shi da sunan wahayi. Mutum na yin mafarki ya zama wahayi. Allah ya ga dama. Ina ganewa ko? Amma wahayi ne ba na shari'a ba ne, ba wahayi ne da za a saukan maka da wani sabon abu ba, wanda addini bai koyar da shi ba, ko kuma ƙarin abin da addini ya riga ya ƙare da shi ka ce cikin kwana an ga a. Ya yi zama gaskiya amma wani abu ne na girmamawa kawai, ba wani sabon shari'a ba ce za a koya maka ba. To ko dai ilhama ce kamar ji ga jiki. ka ji wani abu ga jikinka na alheri shi yake ce ma ilhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kowace rai Allah ya sa mata ilhama kawai sai ka ji kana son wani abu mai kyau kuma in kai saboda Allah ne ya sanya maka shi kuma sai kaga ya zama alheri haka za ka jin ilhama ta sharri kaji kana son ka aikata wani bala'i wani fajirci kuma da da ka aikata sai ya zama sharri gare ka to ko dai shine ko kuma mafarki tai ko ko Allah ya turo mala'ika wurinta ya gaya mata ga yadda za a yi amma duk wannan bai mai da uwa annabi Musa annabiya ko manzo ko annabiya ko manzo ne ko ko dai bata zama ba amma dai uwa annabi ce uwan manzo ce mai daraja ce mai girma ce cikin malamai akwai wanda yace annabiya ce tunda Allah ya mata wahayi amma dai maganar shi bata da ƙarfi bata cikin annaba domin cikin annabawa babu mace ma arsalna min qablika illa rijalan wahi ilaihim min ahli alqura gabaninka bamu aiko wani mutum ba face namiji ne bamu aiko mace ba ba taba yin annabiya ko manzo ne ya mace ba duk maza ne gaba daya to Allah ta'ala ya ce mun yi wahayi zuwa ga mahaifiya annabi Musa alaihi salam cewa an arzi cewa muka ce mata ki shayar da danki annabi Musa ki ba shi nono ki ci gaba da shayar da shi muna ganewa ko domin ta ji tsoro an ce tun lokacin da kamar yadda muka faɗi ran nan da zaran macen bani Isra'ila ta ɗauki juna biyu shikenan za a hada ta da mata waɗanda za su ki kulawa da ita ungozomomi ne masu karɓa haihuwa da zaran sun karɓa sai su je su yadda ɗan su kashe shi za su kula da mace saboda su san rana haihuwarta da ta haihu ɗan sai a raba ta da shi kawai a je a kai shi a kashe shi ita wannan wadda ta zo karɓan haihuwa annabi musa alayhi salam ta karɓe shi da niyan ta kashe shi kawai sai wani haske ya bayyana ya hito daga jikin annabi Musa ya haska mata fuska ko ina daga wani irin haske mai daɗi kawai sai ta ji tana son shi ta gaya ma wa annabi Musa na zo in karɓa haihuwar ki ne fa ba dan in karɓa haihuwar ki ba kawai sai dai in karɓe shi in kashe shi dan fir'auna ya sanya ni amma ban san yadda aka yi ba kawai na je ina son shi saboda ka ki rike abin ki ba zan kashe shi fir'auna ya ji labari sai ya turo tana jin ana buga gida ana ta hiddoda sai ta lullube shi ta lullube shi da wani kyalle da wani tsumma ta ta jifa da shi ashe bisa bisa wuta ma ta jifa shi ba ta sani ba sai wuta ta zamanto bardan wa salaman ala Musa alaihi salam ta ta zama sanyi da aminci ga annabi Musa suka zo suka yi ta diba an diba jariri bisa wuta ta ba diba ita kuma uwar bata san nan ne ta wurga shi ba sai da suka tafi basu gan shi ba ta waiwayo shi ta zo wurin shi kawai sai ta ga shi cikin wuta ta yi mata ta ɗauko shi komai bai yi ba ba abin da yi shine Allah ya ce to ardihi a gaya mata ta ci gaba da shayar da shi ba abin da zai faruwa in kuma wani abu ya faru fa idza khifti alaihi in kika ji tsoro cewa za a zo a kama maki da a kashe falqihi to ki doke shi ki jefa shi fil yamma a cikin teku a cikin ruwa ruwan da aka hallaka fir'auna ruwan da fir'auna ya hallaka manyan ruwa ne nil kogin nil ne ruwa ne babba kamar teku yake babban gulbi ne ba teku bane amma Allah ta'ala ce ki doke shi ki jefa shi a wata aya Allah subhanahu wataala ce ki saya cikin sanduki bitabuti fa alqihi fi nan ki jefa shi a ciki nan ki kyale shi wa alqaitu alayka mahabbatan minni maganin soyayya kenan ku Allah subhanahu wataala ya ce a jefa shi a ciki gani ba ka gani ruwa ne manya ba yayi girman kogin kogin Isa girma ban ruwa ne ƙato ne ruwa ne mai ba ya ƙwafiya shi ma daga ruwan isa haka yake shi ne wanda ya hito daga haka daga kudancin afirka ya taho ya ratso ethiopia ya ratso sudan ya tafi misra shi ne wanda ake rigima tsakanin misra da ethiopia a kan shi ake ce ma kogin nili cikin kogunan duniya allah bai ruwa mai daɗi kamar nashi ba cikin gulabin duniya duka ba gulbi mai daɗin ruwa kamar na Nilu. Ruwa ne mai kyau, haka sai ka sha shi kawai, ba sai wani tace shi ba mai kyau ne. Lokacin muna Sudan ta makarantar mu yake bi, cikin tsakiyar makarantar mu, tsakiya aka gina makarantai, jami'atul Qur'anil Karim. Bakin shi muke zuwa mai mun hito abin nan recreation nan muke zannawa man da ka kare sai ka dauki moda ka kwalfa cikin shi ruwa ne mai daɗi in kana shan shi kamar kana shan sukari kawai wata sarauta Allah kamar Allah ya sa mai wani wani wani sukari a ciki daɗi ke gare shi to cikin shi ne Allah subhanahu wataala ya ce a jefa shi fa alqihi ki jefa shi fil yammi a cikin ruwa wala takhafi kada ki ji tsoro jin tsoro shine nan gaba abin da za ya faruwa abin da ke zuwa shi yake ce ma shi yake cewa kakka ji tsoron shi tsoro yana tabbata ne akan abin da bai faruwa amma kana tsoron yawwa faruwar shi ma'ana ki jefa shi duk abin da zai samun shi ke hakuri kakki ji tsoro ba abin da zai samun shi walitusna'a ala aini Allah ya ce domin a kula da kai a bisa kulawa ta ba ne sai ta ba da wanda ke cikin ruwa da wanda ke waje duka Allah ke tsare da rayuwarsu kuma kana ga jariri dan jariri sabon haihuwa a ce a jefa shi a cikin ruwa ka san wata sarauta ce ta Allah kuma bai komi ba ya ta tahiya ya ta tahiya Allah ne ke tahiya da shi yana zuwa daidai wata wata huda wadda take hitowa daga gidan Fir'auna Allah ya ce ya shiga nan wurin shiga gidan Fir'auna Allah ya ce wala tahzani kuma kakke bakin cikin rabuwa da shi zai dawo za ya dawo wurinki saboda haka ki aje hankali gidan da ake kiyayya da shi can za a renan shi a rike shi can za a nuna mai soyayya da kamna inna radduhu ilayki Allah ta'ala ce lalle mu za mu medo maki shi masu medo shi ne ya zuwa gare ki waja'iluhu kuma masu sanya shi ne minal mursalina muna ganewa ko na'am malamai suka ce wannan aya a cikinta akwai umarni biyu akwai hani biyu kuma akwai bishara abubuwa biyar ta kunsa. An arzihi umarni ne Allah ce ki bashi, ya sha ya ƙoshi, ci gaba da shayar da shi. Ba alƙihi filin bi shi ma umarni ne, ki ba shi a cikin ruwa kaga umarni bi aka yi ciki. Sa'an kuma Allah ta'ala ya hani biya ce wala ta kafi, wala ta hazani, kake bakin ciki kuma kake ji tsoro. Sai Allah ya bishara ce inna radduhu ilaiki. bishara biyu aka yi ita ma za mu maido maki shi kuma za mu sanya shi ba daga cikin manzanni ko manzannin ma ulul azmi min rusul banya babba cikin manzannin Allah Allah zai sanya shi to shikenan kawai kowa annabi Musa alaihi salam sai ta dauke shi ta jefa shikenan sai ta jefa shi ya tafi yana ta tafiya kawai sai aka ga ɗan sunduki na ɗan jariri ga yanan ya shigo cikin gida ya ka ce ai maza ga wani sanduki na a ɗaukike shi yake na aka ɗaukike sunduki ko da aka buɗa sai aka ga jariri kuma ana budawa kawai irin wannan haske na annabta da manzanci sai sai ya haska su kawai sai suka je suna so Jira Allah ta'ala ce faltaqafahu alu fir'auna sai iyalin fir'auna suka cince shi kaji cintuwa Allah ya ji ya nabi Musa ya wani lokaci na na ne ya bata an rasa inda yake Allah ya sa aka cince shi a cikin ruwa dama Allah ya haka ne dan a cince shi inan yayi zama daga cikin matakan rayuwar shi dan cintuwa da uwanshi da ubanshi amma kuma Allah ta'ala ya kawo mai wannan kadara ya zamanto dan cintuwa dan zai zama wani mutum babba daga cikin manyan mutanen duniya liyakuna lahum aduwan dan ya kasance makiyi gare su wa hazanan kuma dan ya kasance wato bakin ciki gare su ma'ana su ba sun cince shi bane dan ya zamanto makiya su sun cince shi dan ya zama masoyinsu amma mi Allah ta'ala ya ce domin abin da yasa za su renan shi su talallabe shi su kula da shi har ya girma saboda ƙarshen al'amari dai zai zama alƙaƙai gare su su ba su suka yi haka ba Allah ne ya haka muna fahimta ko shi yasa wannan lamun yawancin malamai suka ce lamul aqibati ce was sirura ba lamut ta'lil bace duk da yake cikin malaman larabci akwai wanda yace lamut ta'lil ce amma dai shi ma cewa ta'lilin ba irin wancan da ake tunani ba saboda haka fir'auna ya tsince shi da shi da matar shi saboda ƙarshen al'amari ya zamanto maki abin bakin ciki ga fir'auna inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunonin su gaba da kanu sun kasance khati'ina masu zunubi ne ba masu kuskure ba al-khati'u shine mai aikata laifi da gangan al-mukhti'u shine mai kuskure la yakuluhu illa al-khati'un al-khati'una sune al-muta'ammiduna lidh-dhanbi masu aikata zunubi da gangan muna ganewa ko saraka kuskure Allah bai kama mutum da shi duk wanda ya kuskure Allah ta'ala ba zai kama shi ba kowane irin kuskure ne Allah ba zai taba kama ka da shi ba kowane irin kuskure ne an zage Allah da kuskure Allah ya yafi an gaya ma Allah bakan magana an kore ikon Allah da iyawa Allah da kuskure duka Allah ya yafi an ce ma Allah bawa mai magana ya ce shi ne Allah da kuskure Allah ya ce ya yafi kuskure Allah bai kama mutum da shi amma laifi da gangan walaisa alaikum junahun bima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allah ghafurur rahima ba ku da laifi in kun yi kuskure amma kuna da laifi da Allah zai kama ku in kuka aikata abu da gangan wa kana Allahu ghafurur rahim in ka tuba kuma Allah zai yafe maka ko da gangan kai Allah ya yafe mu amin Allah subhanahu wataala ya ce Fir'auna da Hamana da rundunar sun kasance masu zunubi ne Fir'auna dai kaga kasur gumin kafiri ne da yace shi Allah ma ne wani wuri ya ce ma Hamana ya Hamana ibn li sarhan la'alli attali ila ilahi Musa wa inni la dhunnu min al-kadhibin ka gina mani katon gida in taka in gani in ga Allah subhanahu wataala ina tunanin annabi Musa ma ƙarya yake mani babu ma Allah kuma yace ana rabbukum lala kuma yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah wanda ba ni ba kaga wannan babban laifi ne shine laifin da Allah bai gafara shi in aka mutu ba tuba ba to babu wanda ya sai maka tsaye Allah ya fi maka kafirci kenan to firawuna kuma kaga kasar gumin kafiri ne kaga da abubuwan da firawuna yi na kashe mutane na zaluntar mutane da a ce firawuna ba mushriki bane da zai samu gafara Allah kaga shi shirka baka kashe kowa ba baka zalunci kowa ba baka baka yi komai ba ko amma haƙƙin Allah ne ka hana yafi muni wurin Allah da za ka cika duniyar nan da aika aika a ce mutum miliyan ka kashi miliyan mutum dubu so dubu ba ka da shirka Allah zai yi maka gafara da a ce kai ka surgumin fasiki ne saboda yawan fasikanci ba ma kasa wando kawai zama kake ba wando kawai saboda tsananin jaraban mata ba ko wani bature da aka ce kwanan nan ba ya lalata da mace ɗari hudu ko wando ba ya sawa baki ne mako mace ɗari hudu wadi ba ka ga da mutum zai irin na rayuwa bai shirka da Allah ba bai kafirci ga Allah ba ya imani da Allah ma ya bai masan zuciyar shi ta wannan abubuwa zai samu gafara Allah. Allah ba abin da yake kamar kai shirka da shi kamar ka kiyar da akwai shi ka kiyar da dokar shi ka ce dokar shi ma ba dokar kwarai ba ce ba abin da Allah yake yi kamar wannan amma ka yarda ka bai masan zuciyarka ka yarda cikin zuciyarka gaskiya ne Allah gaskiya ne dokar shi gaskiya ce baka karyata ta ba kai sharholiyar ka kai sharman ka to zaka iya samun gafara Allah bayan wata wahala mai tsanani za ta gamuwa da mutum amma dai a ƙarshe ana fatan mutum ya koma zuwa rahama Allah amma banda shirka banda kafirci to kai za a ce kuma mutum baya shan komi sai giya ruwan shi ko kishi ruwan shi giya yake sha kasa akwai mutane masu wannan wani yana gaya mana cewa sun je sun je cana karatun wata takwas karin karatu sojoji ne da sojojin Nijar da na ina ne da aka tara su aka tura su cana shekara goma sha biyu da suka wuce ko sha uku to cikin su akwai wani dan Burundi yace tun da suka shiga cana ya ga ruwa sun yi giya tsada bai taba sayan ruwa ba sai dai kwaso giya da ya cika firigon shi da ita saboda ruwan sha ruwa waɗannan bakaken ruwa sun yi giya tsada yace a kina ma mashayin giya ne sai zo cika firigo da ita kawai ita yake ta sha da ita yake yawo da inda ya ji kishirwa sai ya sha abu shi to da ce za ka yi da wannan rayuwa ba shirka da Allah Allah zai yafi maka duk da yake su ma ba su da kyawu waɗannan abubuwan duk da muka sado da to amma Allah mai gafara ne mai jin kai ne ga mutumin da ya mutu baya aikata shirka da Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah subhanahu wataala ya kare mu daga shirka da kafirci da ma ayyuka na asha na fasikanci duka Allah ya kiyaye mu fasi da mu da su duka Allah ya shirya mu amin na'am mutum da yake zanna bayan sallar isha'i a bayan sallar asuba ba zai hitawa ba sai rana ta bullo to ko yana yayin ya gaji da zama ya dan hito ya dan kewaya kuma ya dawo ya halitta mu abinda dai ba so ka bar wurin ka tahiyar ka shikenan amma in dai zaka zauna kuma ka dan hito ka koma ka dan motsa jikinka ka dawo wurin da ka zauna ka zauna ka jira hitawar rana babu laifi
Na'am. Yace mana a masallaci ne wato sai akan katari wato shi da liman da da mamu kamar alƙibla su guda wacce imamu sun karkace. Yace koya ne sallar ta mamu.
To in dai sallah ce yake da liman da mamu alƙibla su ta sha bamban. Liman na kallon gabas mamu kuma suna sun karkace ma gabas in karkacewa ce mai yawa kwarai to babu sallah in kuma karkacewa ce ya kaɗan wanda ba ma kowa ya la'akari da ita sai irin masu kwankwantu ko masu kwankwantu akwai yan jaraba akwai yan jaraba waɗanda suke cewa ma gabas ɗin da muke ma kallo mana sallah ba daidai ba ma ce wai su ne za su samu mutane gabas duk garin gaba ɗaya cewa suke masallatai haka suke duk masallatan ma garin gaba ɗaya ba alkaba ka alƙibla suke wannan jaraba ce ba ta da mun alƙiblar nan malamai suka samar da ita fa masana masu ilimi dan baka tardo su bane su suka gwada mu inda alƙibla take masana ne sosai sun dade da wucewa ba wai jahilai bane ba jahilci malamai ne saboda haka karkacewa in dai ba mai yawa ba ce to ba ta bata sallah daga alƙibla in kuma ta yi yawa ta yadda mutum ya juya mata kwarai Allah ba ta yawa ko wasu masallatai za ka gani hakan ko masallatai da yawa a suna nan da yawa a ganin ba daidai suke ba ko dai ka ga liman shine ba daidai ba ko ma mun ba daidai ba akan alƙiblar mu da ke gare mu ko masallatai akwai inda na ga liman na kallon gabas su kuma wasu nan suke kallo kuma nan kusa ne watakila ma kiran sallan na kawo mana daga nan ba na faɗin wurin amma dai na taɓa gani kuma sallah ne wurin sallah ne wurin haka muke da mamu ni ina kallon gaba su kuma muna kallo na ana sallah liman na can ciki su waje ne suke shi masallacin an gina ya ciki daidai amma waɗanda suke sallah waje su masallaci suke kallo wallahi sai na masa nasiha an Allah yarda na faɗi wurin sai na ji na yi nasiha ko ba haka ba kayan kayan a tona asiri gara a na'am
wala yace me ya hukuncin mutanen da idan ka ga mishi an ka gayyace shi walima wasu sauran su bai amsawa kuma idan ma ya je kuma bai cin abinci a wurin
to kyan kyan mutum idan an gayyace shi walima ya amsa kuma in ya je ya ci abinci Manzo Allah ya ce idan an kira ku an gayyace ku wurin walima ku je in kana da wani uzuri wanda zai hana ka zuwa walima sai ka gai sai ba ka samun dama in ka yarda ka je kuma ya kamata ka ka wannan ka sa albarka da ko loma bi ko uku sai ka yi mana sai ka wannan alhamdulillah ko kuma ka yi dabara kana da tsoma hannunka kamar ci kake ba shi kenan ba kana hira kana da tsoma hannunka kamar ci ai ba wanda za ka gane ba don son samu ne ka ci tunda ba azumi kake ba. Na'am.
Don Allah ce mace ce ke mijinta sai kula da ita da tarbiyyanta. Za ta iya tsaye da haihuwa wacce kuma bai bai kula da tarbiyyar su.
E nasiha ake ba wai mace ce miji ba ya kulawa da haƙƙinta da tarbiyyar yaran cin su da shan su duk suke makansu ko tana iya tsaye da haihuwa da shi. ba ta tsaye da haihuwa sai dai a ci gaba da nasiha a gaya ma manyan mutane malamai da sauransu mai magana in ma ba ya cira su to kula da tarbiyyarsu zan ki tsawata masa yana masa magana in ma ba ya ba da halin ya cira su saboda ba ya da hali kuma yana da hali ya sani fa saban Allah ne sai ya biya wannan haƙƙin rana alkiyama domin haƙƙi ne da Allah ya ɗora maka in baka ci da matarka da ɗiyanka ba za ci da su kai ne wanda nauyinsa yake a kanka kai za ka ci da su za ka tubatar da su ka biya masu karatu na zamani da karatun addinin musulunci da yana kanka kuma kai ba ka ƙi yin aiki da wani nauyi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora maka amma dai ba za a tsaye da haihuwa ba sai a ci gaba da haƙuri ci gaba da haihuwa ka a tsaye da Allah ba ya san a tsaye da haihuwa da tsaye da haihuwa gara ma a nemi rabuwa gara ki nemi rabuwa ita wani gida Allah ya kawo miki miji can sai ke tayi hoki in kuma kaddara kike nan can ma mijin kika iske irin shi dai ne to shi ke Allah ya kiyaye na'am Sai mallam ya halitta mutum ya wanka da sabi da kahin ya kahin ya wanka janaba
wai halitta mutum ya wanka da sabuni kahin ya wanka janaba in janaba ta kama mutum wasu malamai suna cewa ana iya yi ko malamai suna cewa kamata ya gabatar da gabatar da wankan janaba sannan ayi na samu shi dai wanda mutum ya daidai ne wanda da yake so duk lokacin da zaka yi wankan janaba din kai da niyya cewa wankan janaba ne zaka yi na'am yace malama ya ne mutum zai tsaran karatu idan yana so ya ci nasara a cikin
ya za a yi mutum wai ya tsara karatu in yana so ya ci nasara a cikin karatun shi hakuri za ka shi ne babban tsari duk wanda kaga yana karatu ya bude baki haka yi karatu irin wannan abubuwan da kake tunani da ya wuce su komi sai lokacin shi ya yage shi kuma dai da kake ganin kamar karatu ya ki zauna maka kowa ma haka nan ne kowa haka yake jiki magayi kowa ya sani ba wai tsaya maka ne ba ba abin da ya sani zai neman shi kake ba ka koya ma kowa amma da zaran ka zanna kana koya ma mutane zaka ga abubuwa suna ta dawo maka wanda shi da ba karatu yana tsayawa ne in ana koyar da shi to ka dai hakuri abin da ake so ka ƙara neman karatunka ka kai wani mataki na karatu manyan littattafai da abubuwa dai manya-manya da natsuwa da ta same ka haka ake so ba wani tsari ne za ka yi wanda wani mutum su ba mutane ba wani tsari da suka da suka samu karatu tsarin shine neman karatun a yi haƙuri kamar kuɗi ne kuma a hankali suke zuwa dan zamani sai ta ganin yaushe za a tara su haibarewa wuri na mutane ba haƙuri yake wannan da kake ganin kana aiki karkashin shi ya tara ya tara ya yi zama shi kada yake ta abu kuma kai ma ka sani sai da abin ya girma ya jawo ka yace zuwa ba rana da ya samu ba shi ma karatu haka yake ba ka ba hankali a hankali za ka same shi insha Allah Kura kira sallah ba. Ba ku tambaya wurin malam ba. Kaga takarda ga hannun shi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala, wanda muka fara daidai ba mu lada, da ba mu ikon yin aiki da shi. Kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu gyara. Allah ya biya mana bukatunmu. Waɗanda suke bara addu'o'i Allah ka biya musu bukatunsu. Waɗanda suke neman lafiya Allah ya ba su. Waɗanda suke kwanci suna jiya mai tsanani ko mara tsanani Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda suka riga mu rasuwa Allah ya ji kansu da gafara da rahama. Allah ya sa sun huta. Allah ya sa aljanna ce mako masu Allah ya hada mu da su a cikin ta Allah ka gafarta mana laifuffukan mu kanana da manya waɗanda muka yi da gangan da waɗanda muka yi da kuskure Allah ka yafe mana su ya Allah Allah mun tuba ya Allah Allah ka kawo mana saukin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa abin da ya wahala da tsanani a cikin rayuwar mu Allah ka kawo sauƙin shi ya Allah Allah ka kawo aiki mai albarka, Allah ka kawo mana kasuwanci mai albarka, Allah ka kawo mana abin yi mai albarka, Allah ka dawo mana da harkokin arziki masu albarka ya Allah. Allah ka buɗa mana ƙoyin da za mu samun kuɗi masu yawa masu albarka. Allah abincin da muke yake gagaran mu ya Allah ka samu hikarin shi ya Allah. Allah ka hore mana abin sayan shi ya Allah. Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah. Allah ka sauƙaƙa mana isan ya Allah. Allah ka sauƙaƙa mana dukkan rayuwar mu gaba ɗaya ya Allah. Dukkan abin da muke bukata cikin rayuwar mu Allah ka mana sauƙi shi ya Allah. Ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka kare mu daga talauci ya Allah. Kare mu daga yunwa ya Allah. Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wadanda suke nufa kasan mu da sharri da makirci da kaidi Allah ka kare mu daga su ya Allah Allah ka kare mu daga makircin su da sharrin su ya Allah kuma Allah ka maida masa abin su ya Allah Allah ka kawo kawo mana ci gaba a cikin kasan mu ya Allah Allah ka shirya mana yan ta'addan mu samarin su da yan matan su ya Allah Allah ka shirya su gaba da ya Allah da mashayan mu da barayin mu na gida da naji duka Allah ka shirya su ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu ya Allah Allah ka kare su daga sharrin yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah ka tsare su ya Allah ka kare musu rayuwar su ya Allah Allah duk wani hari da ake nufasa da su ya Allah ka kare su daga gare shi ya Allah Allah ka sa su tsira daga gare shi ya Allah walanda yan ta'adda suka rike ya Allah ka sa su sake su ya Allah Allah ka matsa musu sake su ya Allah ba tare da an ba da wani abu ba ya Allah Allah ka matsa musu ya Allah Allah ka tilasta su ya Allah su sako mutanen da suke rike da su ya Allah Allah dan girman ka ya Allah Allah dan karfin ka ya Allah Allah dan buwaya ka ya Allah Allah dan kai ne Allah ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ka kawo mana karshen walalu gaba da ya Allah wanda yake neman jari Allah ka ba mai albarka wanda ya samu Allah ka rika mashi ya Allah ka ƙara tarfa mai albarka a cikin Allah wanda baya da aiki Allah ka bashi aiki Allah wanda ya samu kuma Allah ka rika mashi ya Allah waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah Allah ka biya musu bukatun su ya Allah abin da suke nema wurin ka ka sani ya Allah ka ba kowa abin da yake so ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya wanda yake neman aure baya da Allah ka hore mashi ya Allah wanda yake neman tabi yana da tafarko ya Allah ka hore mashi ya Allah kuma ka baya damar yin adalci ya Allah wanda yake da tabi yana son karin ta uku Allah ka hore mashi ya Allah wanda yake da ta uku yana neman ta hudu Allah ka hore mashi kuma ka baya damar yin adalci tsakanin iyalin shi ya Allah wanda kuma yake so ya zanna da shi da ƴan kwara ɗin shi to shikenan ya zaman shi hutaroro ya zaman shi kima amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين